الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وقال بعض الصحابة أظن والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي فقد أخبر أنه يسمع بالحق ويبصر به وكانوا يقولون إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وآله وسلم من سعل القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده وقال الله تعالى نور على نور نور الإيمان مع نور القرآن وقال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وهو المؤمن على بينة من ربه ويتبعه شاهد من الله وهو القرآن شهد الله في القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الإيمان وهذا القدر مما أقر به حذاق النظار لما تكلموا في وجوب النذر وتحصيله للعلم فقيل لهم أهل التصفية والرياضة والعبادة والتعله تحصل لهم المعارف تحصل لهم المعارف والعلوم اليقينة بدون النظر اليقينية نعم والعلوم اليقينية بدون النظر بدون كما النظر.
قال الشيخ الملقب بالكبرى لر- بدون بدون النظر نعم بدون النظر كما قال الشيخ الملقب بالكبرى للرازي ورفيقه وقد قال له يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين فقال نعم فقال كيف تعلم ونحن نتناظر في زمان طويل كلما ذكر شيئا أفسدته كلما ذكر شيئا أفسدته نعم كلما ذكر شيئا أفسدته نعم وكلما ذكرت شيئا وكل- أفسدته أف- أفسده وكلما ذكرت نعم وكلما ذكرت شيئا أفسده.
أفسده نعم فقال هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها فجعلا يعجبان من ذلك ويكرران الكلام وطلب أحدهما أن تحصل له هذه الواردات فعلمه الشيخ وأدبه حتى حصلت له وكان من المعتز- من المعتزلة النفاة نفات نفات نفاه نعم فتبين له أن الحق مع أهل الإثبات وأن الله سبحانه فوق سماواته وعلم ذلك بالضرورة رأيت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد بن أحمد بن محمد بن خلف المقدسي وذكر أن الشيخ الكبرى حكاه له حكاها حكاها له وكان قد حدثني بها عنه غير واحد حتى رأيتها بخطه وكلام المشايخ في مثل هذا كثير نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin daren Talata يومنا 26 ga watan Jumada al-Ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yazo daidai da 17 ga watan 11 miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-Furqan bainal haqqi wal butlan واللفر الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونشين درس منا تسعين دقاء أتكلم وانا للتافي مالا yana mana magana akan yadda masu tsoron Allah suke samun tabbaci ko suke samun wani ilimi a zuciyarsu irin ilimin da ba zai samu ga wanda ba tsoron Allah tare da shi ba Allah yake ba su hangen nesa sukan faɗi abubuwa kuma daga ƙarshe Allah ya tabbatar da abubuwan da suka faɗa shi ne ya kawo mana hadisin tirmidhi wanda wancan satin mun yi magana akan cewa bai inganta ba ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah thumma qara'a qawluhu inna fi dhalika laayatin lil mutawassimin wasu daga cikin malaman tafsiri sun fassara almutawassimun da su ne almutafarrisun masu firasa masu hangen nesa wa qala ba'd as-sahabati wanda daga cikin sahabbai yake cewa azunnuhu wallahi azunnuhu wallahi lil haqqi azunnuhu wallahu lil haqqi yaghzifuhu Allah lal haqq afwan azunnuhu wallahi lal haqq yaghzifuhu Allah ala qulubihim wa asma'ihim wannan magana abu darda ce uwaimar ibn sa'laba al-ansari yake cewa azunnuhu abinda nake tsammani wato wajen fassarar wannan aya inna fi zalika laayatin lil mutawassimin wallahi na rantsi da Allah lal haqqu yaqzafu yaqzifuhu Allah ala qulubihim tabbas gaskiya ce da Allah zai jefa ta cikin zukatansu wa asma'ihim da jinsu saboda haka Allah subhanahu wataala zai jefa musu gaskiya a zuciyarsu ya jefa musu gaskiya a kunnuwansu su saurare ta su ji ta saboda haka sai a ga bakunansu suna furta gaskiya suna faɗin gaskiya suna faɗan abubuwa kuma abubuwan na kasancewa kamar yadda suka faɗa saboda wannan dace da ubangiji subhanahu wataala ya musu to shine sai kawo hadisin abu hadisin abu hurairah hadisul qudsi وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال cikin sayo bukhari ya tabbata daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala anan bai kawo karshen isnadin ba fi ma ya ruhi ar-rabbi saboda hadisi ne kursi ba hadisi ne nabawi ba hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruwaya sa daga Allah subhanahu wataala akwai al-ahadith al-qudsiyya su ne ruwayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke daga ubangiji kai tsaye abinda ba alkur'ani ba su ne ake ce musu al-ahadithul qudsiyya ko al-ahadithul ilahiyya to wannan yana daga cikin su Abu Huraira shi ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma daga ubangijinsa Allah subhanahu wataala Allah ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da na filfilu har sai na so shi har sai na so shi a farkon hadisin ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayh bawana bai kusance ni da wani abu ba da na fi so kamar abin da na farlanta masa wato ya rike farillai ya guce wa haramun abin da ya zama farali akan sai kiyaye shi to da wannan ne zai samu maqamil qurba matsayin kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan in ya ƙara kuma da kiyaye nafilfilu da yawaita aikata su zai kai ga maqamil mahabba zai kai cikin sahun waɗanda Allah subhanahu wataala yake kaunar su matuƙa shine yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wanda ita shine maqamul mahabba na farko maqamul qurba shine ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته أحب إلي مما افترضته عليه idan mutum yana yawaita ayyukan abin yana kula da ayyukan farilla da suke kansa to zai samu kusanci da Allah subhanahu wata'ala idan ya ƙara yawaita ayyukan nafila kuma zai kamu maqamul mahabba maqamul mahabba wato matsayi na ya shiga cikin masoyan Allah subhanahu wata'ala waɗanda Allah yake so fa idza ahbabtuhu idan na so shi wato ya kai wannan mataki kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kasance jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganinsa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da hannunsa da yake damka da ita ko da shi wa rijlahu allati lati yamshi biha da kafarsa da yake tafiya da ita wato zai zanto al'amarinsa gaba ɗaya zai zanto gaskiya ne al'amarinsa gaba ɗaya zai kasance gaskiya ne zai kasance baya sauraron wani abu in ba gaskiya ba shi da kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi baya sauraron wani abu sai gaskiya baya kallon wani abu ko duba wani abu in ba na gaskiya ba waye da hullati yabtushu biha baya amfani da hannunsa wajen ya karbi abu ko ya bayar in ba gaskiya ba hakanan kafarsa baya tafiya da ita wani wuri in ba gaskiya ba saboda ka al'amarinsa zai zai kasance gaba daya gaskiya ne kuma zai samu taimako daga Allah subhanahu wataala wajen kiyaye waɗannan gabobi nashi zai samu taimakon Allah taimako da musamman wajen kiyaye waɗannan gabobi nashi jinsa da ganinsa da hannunsa da kafarsa sai malai ce wa fi riwayatin a wata riwaya fa bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtushu wa bi yamshi da ni yake ji da ni yake gani da ni yake damka da ni yake tafiya to wannan ibnu taymiya a wurare daban-daban yakan kawo wannan karin amma ta fuskar ruwaya ba a same ta ba ta fuskar ruwaya ba a same ta ba babu inda cikin waɗanda duk suka rawaito hadisin babu wannan jumlar ta ƙarshe fa bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtushu babu wani lokaci ibnu taimiyya yakan shigar da wannan karin a cikin ruwayar bukhari din ma ba tare da yayi wannan bambancewar ba nan kaga ya ce wa fi riwayatin ya nuna cewa waccan ruwayar bukhari daban wannan karin da aka samu daban to a wasu wurare za ka ga cewa babu wannan wa fi riwayatin din ma to amma a bisa a binciken da malamai da dama suka yi ba su samu wannan lafazin ba sai gurin alhakimu tirmidhi mai littafin abinan a littafin sa khatimul auliya a littafin sa khatimul auliya alhakimu tirmidhi a karatuttukan mu a baya can mun sha ambatarsa yake maganar littafin khatimul anbiya wanda a dalilin sama aka kore shi daga tirmidhi malamai suka yi masa hukunci da ridda suka kore shi yana da littafi na wadirul usul to anan ne kawai ya ya kawo ta shi ma ba isnadi ya kawo ta shi ma ba isnadi to ka kamar mutum ne ba kai kaga babu mutum saboda wannan karin bai inganta ba wannan karin bai inganta ba Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ma a cikin silsilatul ahadith as-sahiha yayi tambihi akan wannan hadisi na 1640 yayi tambihi akan wannan cewa babu shi Ibn Taymiyyah yana rubuta wasu abubuwa da dama da kansa abin da yake cikin kansa saboda haka wani lokaci kwakwalwa tana intar mutum ta kawo masa wani abin da watakila in ya koma ya duba zai ga cewa kwakwalwa ta haince shi a nan wa kano ya kolo da inda sakina ta tantiko ala lisani umar sannan ce faƙar akhbara annahu yasma'u bil haqqi wa yubsiru bil haqqi ta fuskar fassarar hadisin haka yake kamar yadda muka magana cewa da Allah ya ce kuntu sam'ahu alladhi asma'u yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها anan abin da yake nufi al'amuransa duk gaba daya zai za su zanto bisa bisa gaskiya za su zamanto bisa gaskiya baya sauraron abin da ba gaskiya ba baya kallon abin da bai halatta ya kalla ba baya amfani da hannunsa akan abin da bai halatta ya amfani akan da hannunsa ba baya amfani da kafarsa ko ya je gurin da bai halatta ya je ba wannan shine abin da hadisin yake nunawa saboda haka ya kai wani mataki na gujewa laifuffuka da tsayawa akan gaskiya kyam wannan ta sa Allah subhanahu wataala ya kai shi wannan mataki wanda shine mafi kololuwar mataki na wilaya na walittaka wanda har zai zanto mutum ya zama mujabar da'awa da zarar rai addu'a Allah yake saurara addu'a sai ansa kamar yadda hadisin ya nuna to shi dai yana ibnu taymiya ya kawo hadisin dan ya kafa maka hujja da shi akan cewa duk mutumin da ya tsaya wa gaskiya ya rike Allah subhanahu wataala ya kyautata wajen bautar Allah subhanahu wataala ta hanyar kiyaye farali da kiyaye nafilfilu to zai ga Allah subhanahu wataala yana bashi gaban katar a cikin maganganunsa da tunaninsa abinda zai yi tunani ko ya faɗa sai kaga cewa yana samun dace a cikinsa al'amarinsa baya sakwarkwacewa ba kamar wanda yake bin san zuciyarsa ba wa kana amruhu furuta al'amarinsa zai zama a sakwarkwace a lalace to amma mutumin da ya rike Allah ya kula ya kula da dokokinsa da da ibadu da Allah ya farlanta masa to zai zanto ya samu wannan dace wa kanu yaquluna inna as-sakinata tantiqu ala lisani umar sun kasance suna cewa wato sahabbai sakina wato natsuwa tana firici akan harshen umar radiyallahu ta'ala anhu wannan yana daga cikin baiwar da Allah zai wa sayyidina umar yake sayyidina umar mutum ne mai tsayawa akan gaskiya ko me ko me ko me zai faru ya faru ga wanda duk ya san tarihin umar ya san shi a haka yake abinda ya fahimce shi gaskiya ne tsayawa yake akan sa baya jin tsoron zargin mai zargi ba wanda zai zare masa ido ya tsorata ai khafu fillahi law matala'i sannan kuma in gaskiya ta zo fadatta yake saboda an san shi da wannan wannan yasa ya samu wannan matsayi ta yadda zai rika furta zance yayin da ake tattauna wani al'amari sai kaga cewa maganar sa din ta tabbata haka take ta tabbata haka take an sha faɗar muwafaqati Umar wurare daban-daban da Umar ya ka shawara ya ba da shawara alqur'ani ya tabbatar da shawararsa abinda ya shafi hijab abinda ya shafi asra asra badr abinda ya shafi ittikhaz maqam ibrahim musalla da ire-iren wannan suna nan zaka gansu a cikin littafi na Umar al-Faruq duna zero su gaba daya kowanne wanda ya tabbata da nassi sahihi daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sauraka yana da wannan yana da wannan matsayi sauraka in yayi magana sai ga mutane sun samu nutsuwa da maganarsa mutane taskunu alqulubu ila aqwali ila kalami shine as-sakinata tantiqu ala lisan Umar idan yayi magana taskunu alqulubu ilai taskunu alqulubu ilai to kuma abinda zukatan mu'minai zukatan mutanen kirki take nutsuwa suke nutsuwa da shi to alamar alkhairi ne dai abu zukatan mutanen kirki ta nutsu da shi wal birru matma'anna ilayhi alqalb ma ma ma ma sakana ilayhi alqalb watma'annat ilayhi an-nafs shine albir aikin alkhairi abinda zuciya ta nutsu rai ya nutsu da shi to sayyidina umar yana da wannan to shi yasa ibnu abi shayba shi ruwaito wannan da ahmad ibn hanbal da Ali ibn al-Ja'ad a cikin musnad dinsa sun ruwaito daga Ali wannan maganar Ali akan minbari an ji shi yana fada kaga in aka ce akan minbari maganar wato yayi ta gaban jama'a yayi ta gaban jama'a yana cewa kun ma kunna nub'idu an takuna as-sakinatu tantiqu bi lisani Umar ma kunna nub'idu an takuna as-sakinatu tantiqu bi lisani Umar ba mu kasance ba muna nesantar da cewa ba mu kasance ba masu nesantar da cewa sakina nutsuwa tana magana da harshen sayyidina Umar wato ba abu ne da muke ganin shi nesa ba abu ne da muke ganin haka yake wato Musa habbai cewa sakina nutsuwa tana furici da harshen sayyidina Umar haka na Ibn Abi Shayba da At-Tabarani da sanadi sahihi surwaito daga Tariq ibn Shihab yana cewa kunna natahaddathu anna as-sakinata tanzilu ala lisan Umar kunna natahaddathu anna as-sakinata tanzilu ala lisan Umar mun kasance muna hira a junanmu muna cewa lalle nutsuwa tana sauka akan harshen sayyidina Umar saboda haka ya kasance idan yayi magana mutane suka saurari maganarsa suna samun nutsuwa suna samun nutsuwa da maganarsa wannan matsayi da Allah subhanahu wataala ya bashi ba komai yasa shi ya zama haka ba sai dan kasancewarsa mai tsayawa akan gaskiya mai tsayawa akan gaskiya mai imani da Allah imani na yakini na gaskiya da abin da ya yarda da shi baya ta baba akan sa baya ta baba akan sa saboda haka ya samu wannan matsayi shi yasa ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad da Jami'ut Tirmidhi hadisin Uqbah ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana min ba'di nabiyyun lakana Umar ibn al-Khattab law kana min ba'di nabiyyun lakana Umar ibn al-Khattab da a ce a bayana akwai wani annabi to da zai zanto Umar dan Khattab ne sai dai babu wani annabi da Allah zai aiko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yakan faɗi abin da da zai kasance to ga yadda zai kasance kamar yadda Allah subhanahu wataala yake magana akan abin da zai bai kasance ba inda zai kasance abin da ba zai kasance ba amma inda zai kasance ga yadda zai kasance walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun waɗanda suka mutu akan kafirci suka je ga Allah subhanahu wata'ala suna cewa a dawo da su za su yi imani Allah ce walau ruddu da a ce za a dawo da su din la'adu limanuhu anhu da sun kuma komawa ga abin da aka hana su wato da za a dawo da su kaga ai ba za a dawo da su ba to amma Allah ya faɗa abin da zai faru da a ce zai faru shine annabi sallallahu alaihi wasallam anan yake faɗa abin da zai faru da a ce ga yadda zai faru da a ce zai faru amma ba faruwa zai yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatamin nabiyyin babu wani manzo da Allah annabi da Allah zai sake aikowa bayan sa to saboda jajircewar Umar da tsayawarsa da kafewarsa akan gaskiya har ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa haka cewa da a ce wato akwai wani annabi a bayana to da zai zanto Umar ne وقال صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء واستعان عليه وكل عليه ومن لم يسأله ولم يستئن عليه أنزل, أنزل الله عليه ملكا يسدده من سأل القضاء wanda ya nemi a yi masa alƙalanci wato a naɗa shi alƙali wasta'ana alaihi har ma yake neman taimakon masu taimaka masa wajen ya samu alƙalancin wato yana neman kamun kafa shine wasta'ana alaihi ai wasta'ana alaihi bishufa'a yana son a nada shi alkali saboda haka yake neman wasu su taimaka mishi don su nema masa wannan matsayin wukila ilaihi sai a kyale shi da kansa sai Allah ya rabu da shi ya ji da kansa saboda haka ba zai samu taimako na Allah ba subhanahu wata'ala akan abinda ya karba na matsayin da ya dinga nema ruwa abin da ruwa a jallo ido rufe sai Allah ya rabu da shi ya je ya ji da kansa wa man lam yas'alhu wanda kuma bai roƙa bai nema ba wa lam yasta'in alaihi bai nemo su taimake shi ya samu mukamin ba anzalallahu alaihi malakan yusaddiduhu sai Allah ya saukar da mala'ika da zai rika nuna masa daidai zai rika nuna masa daidai yana masa wato a ilhamar abin da yake daidai cikin ayyukansa wani hadisi tirmidhi ya ruwaito shi abu dawud ya ruwaito shi tirmidhi ya ruwaito shi imamu ahmad ma ya ruwaito shi amma hadisi ne za'ifi hadisi ne mai rauni hadisin anas ibn malik ne a cikin sanadinsa akwai abdul a'la ibn amir al-thalabi abdul a'la ibn amir al-thalabi da kuma bilal ibn musa ibn mirdas waɗannan dukkaninsu suna da rauni saboda hadisin yana da rauni ma akwai hadisai da suka zo na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da suke ɗauke da wannan ma'anar suke ɗauke da wannan ma'anar cewa mutum yana neman abu musamman abin da ya shafi matsayi wani mukami to a musulunci ka a bashi ka a bashi saboda ba zai samu taimakon Allah ba tun da shi ya nema in ko ba zai samu taimakon Allah ba to bai dace ya zama shugaban ba bai dace ya zama kan wannan kujerar ba saboda za a samu matsala duk wanda Allah ya ce ba zan taimaka masa ba aka ba shi abin da ya san cewa Allah ba zai taimaka masa a kai ba ka san mai aka wace rigima aka tsokano wa kai nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya abdurrahman abdurrahman ibn samura ce la tas'alul imara kada ka roki kada ka nemi a baka shugabanci al-imara anan ta duk wani shugabanci sawa'un shugabanci na gunduma ko shugabanci na alƙalanci ko wani abu فإنها إن لم تسألها وإنت عليها فإن سألتها وكلت إليها idan baka roƙa ba to za a taimaka maka ma'ana Allah zai taimake ka idan zuwa aka yi aka kakaba maka kana bana so bana so aka ja ka da ƙarfi aka sa sai kayi wannan abu to ka karba sai Allah ya taimaka maka idan kuma kai ka nema to sai a barka da kanka ka je ka ji da kanka da kanka to yanda Allah kuma ya kyale mutum ya kyale bawa da dabararsa to wannan ya gama ya gama yawo ya halaka akwai hadisi a cikin sahih bukhari da muslim wani hadisi shi ma yana cikin sahihain akwai hadisin sahih bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yace ya zo da wasu mutane biyu daga cikin ƴaƴan baffansa bani ammi sai waɗannan mutanen ɗaya daga cikin su yace ya rasulullahi ni ma a bani wani mukami da zan rike sai shi ma ɗayan ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daɗa shi wani mukami sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna nalu walli hadha al-amr من سأله أو من رجلا يسأله أو حرس, حرس عليه annabi ya ce mu ba ma bayar da wannan al'amari wato abin da ya shafi shugabanci ko wani matsayi ga mutumin da yake cewa ai bashi wato wanda yake nema yake takara ba ma ba wanda ya fito takara ko kuma ya nuna kwaɗayinsa na yana so to ba ma bashi to ba don komai saboda waccan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa abdurrahman ibn samura in ya nemi matsayin ne to Allah ba zai taimaka mashi in kuma bashi akai ba tare da ya nema ba an ga cancanta sa kuma ba wani wanda yake zai iya ko babu wanda ya fi shi ko ko a'a alal akalla dai shi aka hango aka dora masa wannan nauyin to wannan babu komai kuma zai samu taimakon Allah ya samu tasdidi to kun ga ta inda matsalolinmu suke a yau duk wanda suke shugabannin ana wato du'o dai ko a mutu ko a rai za a iya yin komai akan sha'anin matsayi to ta za a samu taufiki bayan ga abinda manzo Allah yake faɗa ba laifi idan mutum ya zanto a wuri shi shi ya fi cancanta kuma ana neman a bama wanda bai cancanta ba wani matsayi wanda a wuri shi ne kaɗai ya cancanta amma ana ƙwarar a ba wani da bai cancanta ba to zai iya cewa a bashi saboda ya ceci mutane wanda ya halatta idan zanto ga wasu nan sun fito in takarkari amma duk na banza in aka ba wani ɗaya daga cikinsu al'amura za su kwaɓe to yana iya fitowa shi ma ya sa kanshi domin ya kwaci mutane irin abinda annabi yusuf ya yi ija'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim shi annabi yusuf a lokacin babu wanda ya fi sanin tattalin arziki kamar sa kuma ga shi da taufiki daga Allah saboda kasancewarsa annabin Allah saboda haka dan ya ceci mutanen Masar da garuruwan da suke kewaye da su game da taɓarɓarewar tattalin arziki da tun karo su ya ce a bashi ministan kuɗi ma gaba ɗaya kuma aka bashi aka ga abinda aka gani na albarka mai yawa to wannan babu laifi amma ba wai mutum ya fito ya ce shi shi ya fi cancanta ba waɗannan da suka tsaya takara duk ba su cancanta ba shi ya yanke hukunci a mutane masu hankali zuwa su yi hukuncin wannan ce wane duk waɗannan ba su kai wane ba wane dan Allah kai muke ganin ya kamata ka rike wannan wannan babu laifi amma mutum ya fito a lalace kuma ya ce ya fi kowa ya fi kowa nagarta in an yi magana ya ce annabi Yusuf ma ya fito amma dube kaka dube annabi yusuf mana ka ga bambancin tsakanin sama da ƙasa to saboda haka wannan babu laifi a baya can mutanen kirki guduwa suke ma an za ba su musamman irin alƙalanci tserewa suke tserewa suke abdullahi ibn wahab lokacin da aka zo za a ba shi alƙalanci guduwa yi ya ɓoye a gidan harmala ibn yahya tujibi shekara guda cir ba a san inda yake ba yana ɓoye meye za a yi za a naɗa shi alƙali za a naɗa shi alƙali a lokacin mukamin alƙali babban mukami ne babban mukami ne a wancan lokacin ba ƙarami ba ne amma shi yake ta gujewa ga shi malami babba kada a je a jefa masa wani bala'i wata musiba kistar abu hanifa da al-mansur al-abbasi khalifa al-abbasi isa ce mashhuriya lokacin da yake ake ta neman sai an bashi alƙalanci al-mansur ya ce wallahi sai ka rike alƙalanci ya ce wallahi ba zai rike ba ya rantse ya rantse akwai wani alhaji wato kamar shine sallama ko sarkin dogarai ya ce ba ka jin sarki yana rantsuwa kai ma ka yi rantsuwa ba ka ji sarki ya rantse ba yana so sarki ya yi kafara ne ya ce to ai kafara ta fi sauƙi ga sarki a kaina shi yana da abin da zai kafara ni ba da shi saboda aka gare shi ya yi kafara ya kyale ne aka je a je a tsare shi aka je aka kulle shi sai da ta kai kullum sai an fito an kawo masa wannan tayin ya karba ko kai ya karba ya ce ba zai karba ba a yi masa bulala goma a mai shi sai da aka yi masa bulala ɗari da goma sauraka ya ta kulle shi ya ta ɗaure shi kusan da ya ce da shi dole ka zama alkali ya ce ban cancanta ba ya ce ƙarya kake yi ya ce to ka tabbatar da ban cancanta ba domin dai makaryaci ne ni to ya zan zama alkali to haka ita shan wahala ƙarshe ma a kurkuku ya mutu wasu sun ce ma dafi aka bashi wasu sun faɗi dalilin da ya sa shi almansur ya nace sai ya zama alkali saboda abu hanifa alaihi rahmatullah yana karkat yana da maili zuwa ga alawiyin zuwa ga alawiyin alawiyin su ne su kuma abokan hamayyar al'abbasiyun yan waɗanda suka fito da gidan sayyidina ali da wanda suka fito da gidan sayyidina al-abbas to masu al-abbas yana suke da mulki saboda haka shi yana da maili zuwa ga alawiyin to sai yake jin wannan zarge-zargen sai yake so ya jawo shi kusa da shi yadda za a sa masa ido sosai in yana alkali kaga ya zama wani bangare na gwamnati saboda haka sa ido a kansa zai fi sauki kuma a haka haka sai a janye shi ma ya daina wancan tafiyar ya dawo ya yi da kamfin ya dawo ɓangarensu to shi kuma ya dage ya ce ba zai yi ba to shi ne ke ta shan wannan wahala kun san da ya kirawo shi ya ibi wasu ba ɗan kuɗi ya ba shi ya ce ba zai karɓa ba ya ce ba ka karɓa kyauta ne ya ce a'a ba kyauta ce ba na karɓa ba da na san wannan kuɗinka ne ka ɗauko ka ba daga aljihu ka sai in karɓa amma kuɗin bai tilmali ne ka kwaso na musulmi ne ba zan karɓa ba to haka dai yayi ta bin sa karshe dai wasu wasu wasu ruwayoyin wasu ruwayoyin sun ce dafi ma aka bashi ya sha ya mutu to a shahid dai mutanen kwarai ba sa kai kansu ga irin waɗannan mukamai don gudun abin da zai je ya je ya komo musamman idan suka kula cewa akwai wani abin da za a iya amfani da su wajen wajen wajen rashin gaskiya yana daga cikin abubuwan da shi abu hanifa ya ta faɗa ba ya faɗi ta ne ta zarru'an don ya kwaci kansa ce ka gani ina da rauni ka gani ina da rauni yanzu za a iya kawo shari'a da ta shafe ka ko ta shafi iyayenka ko ta shafi matanka ko 'ya'yanka in ƙi ba ku gaskiya ce to kuma kaga in nai haka nin ya halaka kaina tunda ina da wannan raunin bai kamata ka naɗa alkali ba ka samu wani kafaffe tsayayye rigimamme wanda wadda kowace irin shari'a aka kawo a gabansa zai rufe ido kowane ne zai masa hukunci daidai da shari'arsa to a shahid a nan abinda ya sa ibn taimiyya ya kawo wannan shine maganar anzalallahu alaihi malakan yusaddidu wanda shine ma'anar u'inta alaihi za a taimaka maka idan ya zanto kan gaskiya kake ka tsaya akan gaskiya to za ka samu taimako na Allah subhanahu wataala cikin al'amuranka duka za ka riga samun taufiki wa qala Allah ta'ala nurun ala nur Allah ce haske akan haske shine nurul imani ma nurul qur'an hasken imani na mu'mini a zuciyarsa da kuma hasken qur'ani na shari'a wanda yake karantawa yake gani saboda haka mu'mini baya ga hasken imani da yake tare da shi kuma yana tare da hasken alqur'ani alqur'ani haske ne wanda shi yake haskaka masa dukkan lamuransa na rayuwa duk wani abu da zai yi a rayuwarsa to yakan haskaku da hasken alkur'ani kazalika ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina haka Allah ya sanya alkur'ani ya zama haske ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina haka haske alkur'ani haske ne kuma hasken da yake wato mumini abin da yake tattare da shi na imani da tauhidi shi ma haske ne a zuciyarsa to sai zanto a cikin rayuwarsa Allah yana haska masa abubuwa masu kyau duk wani tunani da zai yi sai ga Allah ya haska masa yayi tunani mai kyau ya dau decision wanda yake mai amfani wa qala ta'ala afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu afaman kana yanzu a ce wanda ya kasance a bisa wata bayyana wata hujja bayyananniya daga ubangijinsa wa yatluhu shahidun minhu kuma mai shaida daga gare shi yana biyansa yana biyarsa a baya wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma gabaninsa kuma ga littafin annabi Musa wanda ya zanto jagora ne kuma rahama zai zama ɗaya da wanda ba haka yake ba ba za su zama ɗaya ba jawabin mahzuf ne zai zama ɗaya da wanda ba haka ba man kana ala ghairi zalika ba za su zama ɗaya ba saboda haka man kana ala bayyinatin min rabbih wanda yake bisa hujja daga ubangijinsa ibnu taymiya ce wa huwa almu'min ala bayyinatin min rabbih mu'mini ne yana kan hujja daga ubangijinsa wa yatluhu shahidun shine yatba'uhu shahidun min Allah wa huwa alquran mai shaida daga Allah yana biye yana biye da shi shine alqur'ani wanda yake shaida daga Allah akan abin da yake cikin zuciyar mumini na tauhidi na imani gaskiya ne da abin da mumini ya yarda da shi na tauhidi to alkur'ani ne ya tabbatar da wannan ya ba da shaida akan wannan shahida Allah fil qur'ani bi misli ma alayhi almu'min min bayyinati iman Allah ya shaida a cikin alkur'ani da kwatankwacin abin da mumini yake kansa na hujja ta imani na na na, na hujja bayyananniya akan imaninsa saboda haka wannan yana daga cikin fassarar da aka yi wannan aya man kana ala bayyinatin min rabbi wasu suka ce afa man kana ala bayyinatin min rabbi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da yake kai wa yatluhu shahidun minhu shine alqur'ani ko kuma afa man kana ala bayyinatin min rabbihi mu'mini da yake kan tauhidi sannan wa yatluhu shahidun minhu sannan mai shaida daga gare shi wato shine alqur'ani wanda yake bada shaida wasu suka ce afam an kana ala bayyinatin min rabbih shine alqur'ani wa yatluhu shahidun minhu shine alqur'ani wato alqur'ani shi yake bada shaida akan kansa cewa abin da yake kunshe da shi gaskiya ne zuwa akwai fassarori mabambanta da aka yi to ibnu taymiya anan ya yi ishara zuwa ga ɗaya daga cikin fassarorin da cewa ala bayyinatin min rabbih shine imanin da yake cikin zuciyar bawa shine tauhidin da yake kansa fitras da Allah ya halicce shi akan ta Allah ya halicci mutum akan kyakkyawar halitta ita ce fitra ita ce fitra wanda malamai suka fassara ta da fitra binnan da al-islam fitratullahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah ita ce kyakkyawar halittar da Allah ya dan adam akanta babu kuma mai canza khalqillah halittar Allah khalqullah shine ita ce wannan halitta ta ta musulunci din wato babu wanda zai canza ta daga asalin yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi ta saboda haka ɗan adam yana zuwa duniya da wannan fitra ana halittarsa da wannan fitra shi ne faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntaju albahimatu jam'a hal tahussuna minha min jad'a sannan abu huraira ya karanta wannan ayar fitratallahi lati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kowane mai abin haihuwa wato kowane jariri ana haifuwarsa ne alal fitra ana haifuwarsa ne da halittarsa lafiyayya gangariya wadda Allah ya halicce shi akanta daga baya bayan ya girma yayi hankali ya zama mutum iyayensa su mai da shi ba yahuda idan yahudawa ne ko su mai da shi ba nasare idan ba nasare ne ko su mai da shi majusu wato pagan idan ya zamba maguje iyayensa maguza ne su mai da shi ba maguje amma ba a ce auyi sulimani ismani ba saboda asalinsa daman ala al-islam aka aka abin nan din shi ba ce su mai da shi musulmi ba saboda yaro in ya taso ba a ba shi kalmar shahada ce ka taso yanzu ka balaga zo kai kalmar shahada eh amma kafiri in ya zo shiga musulunci za a ce ya kalmar shahada ya shiga musulunci to shine yanzu kuma har ila yau a hadisin da imam al-imam muslim ya ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni khalaqtu ibadi hunafa فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم حرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت عليهم ما حرمت وحلت لهم ما حرمت عليهم النبي الله سبحانه وتعالى يتنا هلتشي باينا حنفاء أي على الحنيفية على الحنيفية تتشي الدين دي كركتشي وبرنا يكركتشي ودكا وتشركة دبرنا إذن تو أكن تفلكي مديديتشي فجاءتهم الشياطين دقباشي دانوسك ذو مسلم fajitalathum suka batar da su suka kawar da su da kan hanya suka haramta musu abinda na halatta musu suka halatta musu abinda na haramta musu sauraka kaga ashe asali duk wani dan adam yana zuwa ne da fitra mai kyau duniya sai dai daga baya ta gurbace sai dai ta baya ta gurbace to shine anan abinda ibn taymiya yake cewa to wannan haske na fitra idan ya hadu da haske na imani na qur'ani na alkitabu wa sunna to shikenan sai kaga mutum ya zanto mai kan gado kuma abubuwansa za su zanto a cikin tsari a cikin nutsuwa in ya tashi tunani zai yi tunani mai kyau saboda fitirarsa mai kyau da take tattare da shi da kuma hasken alkur'ani da ya rike sai ya zama tunaninsa yana da kyau malam yace wa hadha alqadru mimma aqarra bihi huzzaqun nuzari lamma takallamu fi wujubi an-nazari wa tahsilihi lil-ilmi annuzar su ne masu jayayya don tabbatar da samuwar Allah suna jayayya da neman hujjoji na hankali don su tabbatar da akwai Allah ko babu Allah sannan su tabbatar da cewa Allah kadimi ne tun fil azal daman can bai da farko kuma su tabbatar da cewa shi ya halicci duniya su ne nuzar su ne almutakallimun annuzar shine wannan nazari da suke yi bincike bincike amma ba na na nasi ba na hankali bincike da iya kwakwalansu wai su tabbatar da cewa Allah su tabbatar da samuwar wajibul wujud shine Allah wajibul wujud shine Allah sannan su tabbatar da cewa al'alam hadithun duniya farariya ce saboda haka suna da wasu hanyoyi nasu na malaman ilmul kalam malaman falsafa da suke bi iri-iri dalilai da suke bi wajen su tabbatar da waɗannan abubuwa to wajen amfani da tsawaran hankali sai ya zanto sun shiga cikin ɗirkaniya da wahala sun shiga ɗirkaniya da wahala abinda kai mumini za ka ji nassin alkur'ani ya ja hankalinka cikin ƙanƙanin lokaci ka fahimci samuwar allah subhanahu wataala su za su cika dare suna jayayya a junansu sun kasa samun wani dalili da za su haɗu a kansa in wanda ya kawo dalili wanda ya soke shi duka adillan da suke bi ahlul kalam wajen tabbatar da samuwar Allah da tabbatar da hudusul alam zaka samu a junan su suna rigima dalilul a'rad dalilul hudusul ajsam dalilul takhsis dalilul tarkib nau'ukan da adilla da suka kirkira suka bar alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka bar fitra dan fitran mutum Allah ya halice ta tattajihu ila Allah tajihu ilallah ba sai ya bi san waɗannan hanyoyin ba na tabbata da dama daga cikin waɗannan lafuzza da na faɗa ba san su ba amma kuma suna jin da yaƙini a ransu cewa akwai Allah samamme ne kuma shi kaɗai ne wanda yake mahalicin duniya gaba ɗaya tare da cewa baka san meye dalilul a'rad ba baka taɓa jin sa ba baka san meye dalilul tarkib ba dalilul takhsis duk baka san hudusul ajsam duk baka san wannan ba ko kun san su amma kun yarda cewa akwai Allah sabamme ne kuma shi ya halicci komai da kowa ashe kaga ba sai ta wannan hanyar za a san Allah ba to su kuma da suka kirkiro waɗannan abubuwan wanda su ne ake samu a ilmul kalam in ka jana ilmul kalam almutakallimun waɗannan abubuwan da ake ta bincike a kansu ita kawo rigingimu da muqaddimat da nata'ij da waye to a junan su kuma suna rikici in wanda ya kawo wanda ce shi bai yadda ba razi ya kawo tsamiri su ce ba daidai bane wanda ce shi ma bai yadda da wannan ba kowa yana da nashi ƙarshe za su koma cikin haira da ɗimuwa su marasa me za su kama to wannan ƙadar ɗin shi ne na fitira da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam a kanta hasken da yake cikin zuciyarsa na fitira na da ƙarshe su su razi su koma su kai ga dalilin fitira din duk suka watsar da wannan makaman da suka yi shekara da shekaru suna ba in kila kulna ba in kalu kulna haka suka yi ta in kun ce mun ce in kun ce za mu ce in kun faɗa mu kuma za mu ce kaza rigingimu irin wannan ƙarshe suka dawo yake cewa gani zan yi mutuwa irin akan irin abin da tsohuwa take mutuwa a kansa tsohuwa a ƙauye da taso ta tsufa ba ta je makaranta ba ba ta je ko ina ba amma tana da fitira da ka ce Allah ka yi mata magana Allah sai ta zubar da hawaye da kuka ta yarda cewa akwai Allah ta yi ta samu wannan sanin Allah din da bace bace je wata makaranta ta karanci waɗannan abubuwa ba fitirar ta ce da Allah ya halicce ta da ita wasu abubuwa ba sun gurbata mata fitira ba to shine shi da kansa yake cewa a ibnu taymiya yake cewa su da kansu sun yarda da wannan gwargwadon na fitira da aka faɗa lamma takallamu fi wujubin nazar lokacin da suka yi magana akan cewa wajibi ne akan kowane mukallafi yayi bincike annazar suna nufin bincike ta hanyar hankali dan suna magana awwalu ma yajibu alal mukallaf duk dan adam in ya balaga menene farkon abin da ya wajaba akan sa to wasu su ce al ma'rifa shine san Allah wasu su ce a'a annazar al musil ila al ma'rifa nazarin da zai kai shi ya san Allah shine farkon wajibi a kansa wasu suka ce juz'un minan nazar awwalu juz'in minan nazar yusilu ila al-ma'rifa farkon yanki na nazarin da zai kai shi zuwa ga ma'rifa shine wajibi farkon wajibi a kansa wasu suka ce al-qasd al-qasdu ila nazar wato ya gyara zuciyarsa ya shirya ta da cewa zai yi binciken gano Allah shine farkon abin da yake wajibi a kansa maganganu ne masu yawa sun kai goma wanda ce kaza ne farkon wajibi wanda ce kaza ne farkon wajibi amma mai alar ya ce mai tasiyu imani da ya hutar da kai wannan hayaniyar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az ibn jabal cewa ya falyakun awwala ma ta'duhum ilayhi an yuwahhidu Allah aw tarwa shahadata an la ilaha illa Allah wannan shi ma ga wanda yake ba musulmi ba ga wanda yake musulmi ba za ka ce farkon abin da za ka zo kai masa wa'azi ba shine ya kalma shahada zan samu sun musulmi aka ce kai musu nasiha sai ka ce to ku yi kalma shahada a'a me suke so a koya musu tsarki suke so sallah suke so azumi suke so su sun wuce maganar ka ce su su yi kalma shahada saboda amma wani wanda ba musulmi ba shi ake cewa in an ya zo zai yi musulunci a fara cewa to kai kalmar shahada wannan shine yake zama wajibi a kansa farkon wajibi a kansa to shi ne ibn taymiya ke cewa su kansu bayan sun zo suna ta maganar akan cewa menene farko da zai wajaba akan mutum wujubun nazari wa tahsilihi lil ilmi al ilmi anan yana nufin al yaqin abinda zai kai mutum ya ji cewa tabbas tabbas ba kokonto ko kadan a zuciyarsa na cewa akwai Allah kuma shine mahalicin kowa da komai faqila lahum sai aka ce da su ahlut tasfiyati waɗanda suke tsarkake kawunan su suke gujewa zaben Allah suke gujewa duk wani abu na duniya war riyadati suke wato yi wa kansu training suke horar da kansu akan biyar Allah subhanahu wataala wal ibadati suke horar da kansu akan ibada wat ta'alluhi shi ma yana nufin at-ta'abbudi suke horar da kansu akan bautar Allah tahsulu lahumul ma'arifu suna samun ilimin muka da yawa a zuciyarsu wal ulumul yaqiniyati bidun nazar ba tare da sun bi waɗannan hanyoyi na nazari na bincike na hankali ba amma suna jin yaƙinin cewa tabbas su bayi ne na Allah kuma Allah shine mahaliccinsu kuma suna jin girmansa a zuciyarsu ba tare da sun yi wani bincike irin na ɗan falsafa ba ba sun komai na ilmul kalam ba amma suna samun wannan ilimin na yaƙini a cikin zuciyarsu saboda mai saboda gaba ɗaya sun mai da hankalinsu akan abin da Allah ya saukar na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi suke karantawa safe da yamma ya zama musu jini da tsoka a jikinsu saboda haka suna samun yaƙini akan abin da suke karanta na ayoyin Allah ba sa samun taba ba kan cikin wata aya kan wata aya da Allah yake magana akan ta ko su samu taba ba kan abin da ya tabbata na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ana karanta musu hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna jin kamar ma'aiki ne gaban su yake musu magana yadda suke jin za su ji haibar manzo sallallahu alaihi wasallam a gaban su yana cewa ku yi kaza ku bar kaza haka suke ji in ana karanta musu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina suka samu wannan ba ta hanyar wannan binciken na nazari na hankali na na falsafa ba a'a imanin su da suka yi da waɗannan abubuwa shi harfan musu da wannan bautar Allah da tace zuciyarsu daga wato hutsamin duniya kyale-kyale na duniya to shine sai ka wata kissa ban sani ba da kai lokaci to ba za ta ishe mu ba sai dai mu karanta kissar in ya so a sati na gaba insha Allah sai mu bayanin ta kama qala shaykh al-mulaqqab mulaqqab bil kubra kamar da shaykh al-mulaqqab wanda ake masa laqabi da al-kubra wannan malami da ake masa mulaqqab al-kubra sunan shi Ahmad ibn Umar ibn Muhammad al-kubra asali asalin kalmar at-tammatul kubra ne saboda mutum ne wanda yake duk wasu matsaloli mushkilatul ilm in an zo masa da shi zai warware sai sai sai abokansa suke ce masa at-tammatul kubra at-tammatul kubra kaga babban babban al'amari ne to saboda wannan sai suka bashi wannan lakabi to yau da gobe sai ma aka daina sa al-dama din sai a ce al-kubra malam al-kubra to shi al-kubra yace wa ar-razi fakhruddin ar-razi wa rafiqihi da abokinsa shi ba a faɗi abokin ba amma dai an ce ba mu'tazili ne wani malami ne ba mu'tazili cikin malaman ahlul kalam sun koshi shi wancan ba ash'ari ne shi ma ya koshi da harkar ilmul kalam shi wannan ba mu'tazili ne ya ma sha gabansa sa to abokin razi ne tare suke harka sai suka zo gurin wannan malami da ake kira al-kubra wa qala lahu sai suka ce masa ya shay balagana annaka ta'lamu ilmal yaqini mun samu labarin cewa kai iliminka baka da tabbas baka da tababa a ciki ba zato ka dauke shi ba da kamakami a kai iliminka kana ji da gaske annabi ya faɗa annabi ya faɗa Allah ya ce Allah ya ce baka da wani kwane-kwane ina ka samu wannan ilmal yaqin din qala na'am yace eh akwai ibada da ta baba kan abin da nake kai fa qala kaifa ta'lamu wa nahnu natanazaru fi zamanin tawil kai ya kai ka samu wannan ilimin kake jin abubuwan da annabi ya kazo da su abubuwan da Allah ya faɗa da samuwar Allah da sauran abubuwa ba ka da wani abu na sofanin kokonto a cikin zuciyarka ta ina ka samu wannan mu kuma gashi kullum muna cikin jayayya ni da abokina ya faɗa in faɗa ya faɗa in faɗa ya kawo dalilin in rushe in ka dalili ya rushe na tanazaru fi zamanin tsawilin da daɗewa muna ta jayayya akan waɗannan abubuwan da kai kake da yaƙini a kansu kullama zakara shay'an afsattuhu duk dalilin da ya kawo sai in ɓata masa ta wani dalilin naka ɓataccen dalili ne sai in kawo abin da zai nuna dalilin sa rubabbe ne in rushe masa dalilin sa wa kullama zakartu shay'an afsadahu ni ma in na kana dalilin sai rusa mun mun kasa daidaito akan wani dalili guda ɗaya ballantana har mu ji da kilin abin da muke kai saboda haka duk wani dalili da nake dogaro da shi ya rusa duk wani dalili da na dogara da shi na rusa abin nan na shi na rusa shi ma rusa nawa saboda haka cikin ruso suke koyo shi faqala sai yace huwa waridatun taridu ala nufusi ai wani ilimi ne da yake zuwa a zukata ta'jizun nufusu an radiha zuciya ba za ta iya kauce ma wannan ilimin ba abinda yake zuwa mana na yaqini Allah ne yake sa mana shi a rai ba mu iya kauce masa ba shine dama al-ilmu daruri wanda ba za ka iya kauce masa ba duk da ka kaso duk gaddamarka duk gaddamarka a zo rana tsaka 12 rana a ce rana ta fito ka ce ƙarya ne duk gaddamarka dole ka yadda ta fito 12 rana to wannan shine al-ilmu daruri wanda ka ki kaso ka yadda da shi a ce sama tana sama ƙasa tana ƙasa kace kai a ƙasa ce a sama sama a ƙasa aga ba wanda zai sauke ka mai hankali duk wanda kai ma wani irin magana zai ce kai wani ya tabu ayi da wano da shi to shi ilmu daruri shine wanda tatarru nafs tatarru yatarru al-insan ila tasdiqihi baya buƙatar kuma sai an kawo maka dalili ba ka ce ba ni dalili ba cewa sama a sama take ƙasa take kawo hujja ke kawo hujja ce an yi sayid na husaini ka ce a baka aya alkur'ani ce akwai sai amma zai yadda an yi babansa kuma ba alkur'ani zai bayar da cewa an yi babansa ba da kakansa da kakan kakansa ba a alkur'ani amma yadda saboda ya tabbatar da cewa sun samu an yi su to saboda ka shi ilmul yaqin baya buƙatar hujja saboda haka shi baya da bambanci tsakanin mutum mai ilimi da wanda ba ilimi tunda shi ba bukatar bincike yake ba za a ce maka a cikin rayuwar mu ta yau musamman ba yan birni ba san dai yan kauye ba yan birni dai haka da ake jin labarai ake bin facebook a ce akwai wani mutum taram wanda ce sai an bashi dalili shi fa bai yadda akwai wani taram ba duk ƙarya ake yi ba sai an bashi aya ko hadisi cewa akwai taram su haka wanda da wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba da wanda ya yi university da wanda bai yi university ba kowa ya yadda da akwai taram eh saboda ya addabi mutane faja'ala ya'jabani lokaci yayi ko faja'ala ya'jabani min zalika suka rika mamaki ya akai shi ya samu yaqini akan abin da yake kai wa yukarrira da kalam suna ta maimaita maganar asafai baya da wani shakka a zuciyarsa tabbas wa talaba ahaduhuma an tahsula lahu hadhihi alwaridat sai shi ma yana so ya samu irin waɗannan ilimin muka da suke zuwa mutum a rai ta ya zai ya same su fa'allamahu shek ce to ka zo in koya maka a wani gurin shi wannan ba mu zale shi ne maka shi razi cewa shi a bashi akan abin da yake kai to shi ma dai karshe zubar da makaman ya yadda cewa ba ba wannan hanyar duk ba ita ce mai bullewa ba wa addabahu ya bashi tarbiya hatta hasarat lahu har ya samu wannan wa kana min al mu'tazilati nufat ya kasance cikin mu'tazilawa masu korewa Allah sifofinsa wannan insha Allah sati na gaba abin nan mako na gaba insha Allah za mu ƙara bayani akai abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh